أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine zama na biyu a cikin daura wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malamin musulunci malamin hadisi al-alim al-allama al-muhaddith Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah a yau goma ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 daidai da 28 ga watan April 2026 ga Allah a saurara a yi hankuri a saurara aji nazari mun ba da minti goma na nazari amma Allah zai fi ƙara mana minti uku shi tsaye shi ni ba ni na ƙara muku tayin ba za ka mai hankuri za mai zama na biyu a gurguje insha Allah wanda mun tsaya akan as-salatu ala al-minbar shi da mu tashi bismillah as-salatu ala al-minbar وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه ثم ينزل القهقرة حتى يتمكن من السجود على الأرض في الأصل المنبر ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى نعم وتجوز الصلاة على المنبر صلى أكم منبري ya halatta a yi sallah saman mimbari don koyaswa shi ne yake cewa wata juzu salatul imami ala makanin murtafi ya halatta liman ya sallah akan wuri maɗaukaki lita'alimin nas domin ya karantar da mutane ya kuma alaihi zai tsaye saman sa fa yukabbiru ya kabbara wa ya qara'u ya yi karatu wa ya raka'u ya yi ruku'i wa huwa alaihi yana saman sa ثم ينزل القهقرة سنية سوكو تبايا بايا حتى يتمكن هي تبت من السجود على الأرض واتو أنين سجد أقصى في أصل المنبر أقصى المنبر ثم يعود إليه سنية كوما سما منبر فيصنع في الركعة الأخرى يأيكتا أركاء تبيو كما صنع في الأولى كما يدى أيكتا أتفرقو أصل وانا النبي يهو منبري كما إن وانا منبري أنا أقدام يبراكتكال مالا مثالي dama an ce irin mimbarin annabi haka ne yana da matakalai guda uku an bayan da kamar haka to kun ganin kowa na gani na misali a ce mun fara sallah na gwada muku cewa kafafu su kalli alƙibla sai ko sai ya ce misali Allahu akbar hannuwan su zama daidai kafada ko kuma daidai kunnuwa an bayan da ko na ya kabbara Allahu akbar na aza hannuna na dama saman na hauni shi aka ce mu wadahu ko kuma ƙabdu na rike hannu hauni da na dama misali ƙabdu ke da shi kuma ga wazo to misali duk kuna gani kowa na gani shi yasa annabi hau minbari haka haka abu hurairah yace annabi sa'id rasulullahi bin bara fakabbara da sauransu to sai ga ruku shi ma sai ce Allahu akbar bayan na yi karatu kenan ko na yi ruku'i gwargwaron iyawa ta ni dai ban dole kaina ba ko ban yi sama ba ba sai an cewa ƙwarya ko na abubuwa na haka ba abinda dai ba a so kanka kai ya dole kuma kai ya yi sama an bayan da shi ba ka so gwargwaron iyawa ka yawwa ka miƙe bayan sosai sannan sai ka yi sami Allahu liman hamida rabbana wal karham to Abu Hurairah ce sai annabi ya sauko a haƙara na baya baya haka kenan a ce da ya baya baya kyau da ya badar amma ba haramun na ko to annabi ya sauko ta baya baya to da ya sauko baya baya sai sai ya sujjada asalin minbar asalin minbar sai ya haka an bai da ko to ko ka kana da hadisi kenan ga fahimci yadda annabi asalin minbari shine sauko kasan minbari gaba daya sai ya yi sujjada na sai ce mi a gaba wujubu salati ila sutratin wa dhulum minha wajabcin sallah wato zuwa ga sitira da yin kusa gare ta wajibi ne mutum in yana sallah ya sa sitira gabansa shine wani abu da zai kare ka daga gittawa masu gittawa da kuma yin kusa da sitira ba a son sitira na can nesa kana nan shi yasa ku gani in kana sallah cikin masallacin ga ka tsaya ta sai a ce akai ma sitira ko akai ma wanga abu na neman taimako don ya zama ka sitira ba a bari ya zan kana nesa in ka to ka isko an gama sallah kai kokari ka zo saman gaba wani kunya ya kaji sai ya laɓe can wani ga a gane ya taho latti ka zo kusa-kusa sahun gaba sai ka yi yadda kana kusa da sira sai ce mi ويجب أن نصلي إلى سترة لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ويجب يا وجب أن يصلي يصلى إلى سترة زوا ga sitira la farqa fi zalika babu bambanci a cikin haka bainal masjid masallaci wa ghairihi ko wani masallaci kanka ce cikin masallaci nake ai ba sai na ba sai na sami ba ba sai na sa sitira ba a'a da masallaci da inda ba masallaci ba na'am ولا بين كبيره وصغيره kuma ko karami ko babba ma'ana ko karami ko babba masallaci ko karami ko babba to babu dole sai ka sa sitira لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة wato saboda zancen annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la tusalli illa ila sutra kada kai sallah sai ga sitira ولا تدع أحدا يمر بين يديك kada ka bar wani ya shude ta gabanka فإن أبى in yaƙi فلتقاتله to ka yaƙe shi فإن معه القرين domin tare da shi akwai ƙarin shine shaitan يعني الشيطان yana nuhin shaitan lalle ka yaƙe shi kai duk yadda zaka yi ka yaƙe shi نعم.
ka ka hana shi in yace sai ya bi kai kokari cikin sallah an baka dama ka tunkuɗe shi ko faɗuwa ya ji mu baka da laihi wurin Allah na'am ci gaba ويجب أن يدنو منها ya wajaba mutum ya yi kusa ga sitira لأمر النبي صلى الله عليه وسلم saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama akan haka وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو مبرشات ehe فمن فعل ذلك فقد أتى بالجنو الواجب na'am yake cewa wa kana baina mawdi'i sujudihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance tsakanin bagirin sujjada annabi sallallahu alaihi wasallama aljidaru alladhi yusalli ilaihi wato da bangon da yake sujjada gare shi ma'ana da sitira ta yi tsakanin inda annabi ka sujjada da sitira ta yi nahawu mumarrishat gwargwaro inda akwai aka iya wucewa shi an misalin da aka son tsakaninka da sitira kuma shi a tazarar sahu da sahu shi tsawo ganin ga layi nan mai daga wanga sahu zuwa wanga kamar misali daga wancan inda zaka abin ga idan wato akwai ana iya wucewa ta gabanka an fahimta ko ba wai da can ka azugo shinka sai ya kawo hannun ba an fahimta sun aka yi zain tsakaninka akwai ana iya wucewa faman fa'ala zalika faqad ata bidunul wajib duk wanda ya aikata haka to ya zo ainihin da kusanta ta wajibi wadda aka so
مقدار ارتفاع السترة mm.
ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض miqdaru irtifa'i sutura gwargwaron yadda aka son sutura ta dan daga tsawonta ko girmanta na'am ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض yace ya wajaba an takuna sutura sutura ta kasance murtafi'atun ta daukaka anal ardi daga ƙasa نحو شبر أو شبرين wato kwatankwacin taƙa ko taƙa biyu لقوله صلى الله عليه وسلم saboda zance annabi sallallahu alaihi wasallam إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة khiratir rahal م- مثل مؤخرة الرحل فليصلي.
يصلي ولا يبالي من وراء ذلك saboda zancen annabi sallallahu alaihi wasallam idza wada ahadukum bayna yadayhi idan ɗayan ku ya aza wato a gabansa mithla mu'khiratir rahali kwatan kwatin kan sirdi raƙumi fal yusalli to yasalla dan wannan tuntun da suka jingina ba sirdin gaba ɗaya ba dan wannan abin to kwatan kwaci ne kun ga koko aminin hulla tana yi da ta yi tsawon shi ko ko buta ko wani abu ba dole sai an bi wani ƙato abu ga sutura an fahimta ko irin wannan ake so wanda ne kai ta guda ko ta biyu ko sama da haka sai ce mi falisalli to ya salla wala yubali man wara azali kada ya damu da duk abin da ya wuce bayan wannan abin da ya aza ko dogon ko shi ma yana yi ci gaba ويتوجه إلى السترة مباشرة sai ya huskanci sutura kai tsaye لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة domin shi ne zahirin umarnin da annabi da yin sallah zuwa ga sutura وأما التحول عنها يمينا أو يسارا amma juyawar da wasu ke ɗayi su karkace mata gehen dama ko hauni بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا wato wai ba za su dibe ta ba kai tsaye فلم يثبت bai tabbata ba wai don kada ka dauka abin na haka bauta ma haka wasu ka ce don ka kalle shi zaka dauka kamar shi haka bauta ba cikin ranka amma ai ƙarya ne wannan waswasi ne na shedan kai ka san ba shi haka bauta ba نعم eh wa haka bauta Allah to mista kai wannan saboda Allah ya ce ayi kamar yadda ba kaba muka bauta ba ko kun san kiristoci na ce ai wani bakin abu na nan su suke bauta ai ko su suka ce ba a bautar gunki shi suka bauta mu ba shi muka bauta ba mahaliccin wannan daki muke bauta shine Allah subhanahu wata'ala duk wanda bai san haka ba a cikin musulunci jahili ne duk wanda ya dauka cewa kaba ake bauta ya san jahilci ne mu ba bautar gini ba bautar icce ba bautar rana لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن كو إن كنتم إياه تعبدون سيتمي
وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها يا هلتا أي صلى زوا سندا كما السندا كواتا زما سترا المغروزة في الأرض أن كواتا كسا أو نحوها كو مكمنتنتا wa ila shajaratin aw ko icce ko icce zanga icce na sai haka lai a matsayin sutura aw uswana ko kuma ginshiki na masallaci ko wani ababu laifi wa ila imra'atihi almuttaja'ati 'ala as-sarir ko matarsa dake kan garo babu laihi ta zama mai sutura wa hiya tahta lihafiha tana cikin zaninta wa ila dabbatin walau kana jabalan koda ko kuma dabba ko da raƙumi ce ko dabba kana ya daure akwai a wurin ko tunkiya ko maraki ko rago ko raƙumi annabi ya sha sa taguwa ta yi sutura da ita an fahimta ko kamar sujjada da mala'iku suka wa annabi adam ai ba shi sun kawo sujjada ba Allah sun kawo amma annabi adam ya zama kama alƙibla ne to shi ma wannan ya halatta abinda ba a so a sa yaro wanda ka tahiya ta ki aji dan danki da ya abin ga yana da ya wuce ya ce ya bakke na haka na to shi ba a sawa amma in yana da wayo kana ba ya ce Allah wani bari in tsara kai da babu in gama haka sai ga yahi musa a wasannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na gaba tahrimu salati ila al-qubur an hana yin sallah zuwa ga kaburbura a kalli kaburbura
wala tajuzu salati ila al-qubur baya halatta yin sallah zuwa ga kaburbura kai tsaye sawa'un kanat quburan al-anbiya'i aw ghayrihim duk ɗaya ne kaburburan na annabawa ne ko da ba annabawa ba
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام واتو الامام الالباني yace tahrimul mururi bayna yadil musalli harancin shudewa gaban mai sallah walau fil masjidil harami ko da masallacin makka ne misa ya wannan magana mala albani zari Allah da kanshi da rahama ya ambata shi da ya ta zuwa makka ba ɗaya ba yiwu yace wasu an musu fata wacce a 'yan makka ne babu lahirin daga kaba nan domin irin wurin sai kayi a hankali don koyo shi sallah mutane ka ta yi kuma da wani ya zo kai na aikin bauta a gaban Ka'aba to in kace sai ka yi tsantsan kamin ganka gitta mu wani zaka wahala so shi yasa wasu an kace musu ai babu lahirin da gindin Ka'aba ne ko ga gitta mu wani to kuskure ne yace ko ta an bayyana ko kuskure ne ba za ka gitta mai sallah ba duk ita Ka'aba kewaye ta aka yana sallah ta ko ina haka le ta kana sallah ka ba dole sai gabas ba kaka dauka sai gabas an bayyana ta ko ina kewaye ta aka don shi sawon da aka yi Ka'aba ya sha bamban da namu nan su kewaye suka suna sallah da ita an bayyana ko ci gaba wala yajuzu al-murur bayna yaday al-musalli baya halatta shudiya gaban mai sallah idan kana bayna yadayhi eh akwai sutura gaba ne idan mai sallah ya sa sutura to babu lahidon ka wuce gaban wannan sutura ba tsake su ba wala farqa fi dhalika bayna al-masjid al-haram wa ghayrihi min al-masajid ba bambanci tsakanin masallacin makka mai alharma da wani masallaci wanda ba shi ba wa kulluha sawa dukkanin su dai suke bi adam al-jawaz ga rashin halacci li umumi qawlihi sallallahu saboda zancen annabi sallallahu alaihi wa sallam law ya'lamu al-madu bayna yadayhi da a ce mai shudewa gaban mai sallah ya san ma da alaihi abin da ke kansa na zunubi la kana an yaqifa 40 da ya tsaya kwatankwacin 40 khayran lahu ya fi masa alkhairi an yamurra bayna yadayhi ya shude ta gabansa yani al-murura bayna yana nuhin shudewa gabansa da ainihin wato ainihin mai sallah da sujjada sau bayna mawdu'i sujudi da bagirin da yake sujjada to ka tsaya kwatan kwatan 40 wannan 40 ce sahabbai suka ce ba musa abin da annabi ke ni ba shi shekara 40 ko wata 40 ko kwana 40 ko awa 40 malamai suka dauki wanda ya tsawo shine shekara 40 wai ka tsaya in zai shekara 40 bai sallame ba wallahi ya yi miki alkhairi ya yi maka alkhairi ka tsaya har ya shekara 40 sallame daga ka wuce gaba ne zunubin da za ka kwasa sai ka shekara arba'in baka kankare shi kawo akwai matsala ko to Allah ya ba mu yi kun gyara ci gaba wujubu man'il musalli lil marri bayna yadayhi walau fil masjid al haram wajabtan hana mai salla lil marri wato ga mai shudiya bayna yadayhi eh wujubu man'il musalli wajabtan mai salla ya hana al marri mai shudiya bayna yadayhi gaban sa walau fil masjid al haram ko da ku a masallacin makka ne mai alharma na'am ولا يجوز للمصلي الى سترة ان يدع احدا يمر بين يديه بايا halatta ga wani mai sallah ya shude ila wala yajuz baya halatta lil musalli ga mai sallah ila sitratin ga sitra an yada ahadan ya bar wani ya murru bayna yadayhi ya shude ta gabansa lil hadisi sabiq saboda hadisin da ya gabata ولا تدع أحدا يمر بين يديك kada ka bar wani ya shude ta gabanka وقوله Da صلى الله عليه وسلم kuma zancen annabi sallallahu alaihi wasallam.
يستره من الناس idan ɗayan ku ya salla zuwa ga wani abu da sai da sirrin shi daga mutane kaga an ce wani abu nan na'am فأراد أحد أن يختاز أن, أن يجتاز.
يجتاز بين يديه sai wani yayi nuhin ya shude ta gabansa فليدفع في نحره ya tunkuɗe shi ta kirjinsa ya ture shi
وليدرأ ما است- وليدرأ ما استطاع ya ture gwargwaron iyawarsa وفي رواية a wata ruwaya فليمنعه مرتين ya hana shi har sau biyu فإن أبى فلتقاتله in ya ƙi to ka yaƙe shi فإنما هو شيطان domin shi shaidan ne
المشي إلى الإمام لمنع المرور tahiya zuwa ga liman ilal amami kai zuwa gaba mun ce iman kun ga babin ko نعم zo ilal amami zuwa gaba liman ilmururi domin ture mai gittawa kada sahon ga sai kaga wani ya taho sai ya- sai ka taho ka dan karabo don ka ture shi kanka kyale shi wa kanka ce ayrin da bai yo kusa gare ni bari kyale shi wuce a'a kana da dama ka dan taho gaba ka ture shi an fahimta ko ta sai ce me ويجوز أن يتقدم خطوة ya halatta أو an ya أكثر.
takaddama ya shigo gaba Mhm.
خطوة أو أكثر kudu watan taki guda ko sama da haka ليمنع غير متكلف من المرور بين domin ya hana gaira mukallafin amma ba a tilasta wa yanar mururi bai na ilaihi wato gaira mukallaf ba tare da ya tilasta ma kai ne bai dan taho da ya gwargwaro minal mururi bai na ilaihi wato ainihin domin mai shuɗewa gabansa كدابة أو kamar كلب dabba a filin ko yaro حتى يمر من وراء sai ya jawo shi ta baya ya bi ta baya ne kai ya bari ya bi ta gaba ne
ما يقطع الصلاة abinda ke kace sallah
وإن من أهمية السر- آه، السترة في الصلاة yana cikin muhimmancin sutura a cikin sallah أنها تحول بين المصلي إليها وبين tana sha makance mai sallah zuwa gare ta wa baina المرور بين يديه wa baina ifsari salati da kuma bacin sallar sabil mururi baina yadayhi ya an shude ta gabansa بخلاف الذي لم يتسع sabanin wanda bai rike sutura ba فإنه يقطع صلاته domin sallarsa tana kacewa إذا مرت بين يديه المرأة idan mace ta shude ta gabansa البالغة oke wadda ta balaga ta isa al'ada kun ga ga wagga nuska zai bai sa muku ba ko masu nuska irin wannan wagga nuska an bide ta ta- ta an rasa ta amma za mu ƙara binciko ta to وكذلك الحمار haka nan jaki والكلب الأسود ko kuma bakin kare waɗanga uku in sun ka shuɗe ta gabanka ko ta gabanki har da ke in mace ya ɓoke wadda ta balaga ta wuce gabanki ko tana al'ada ko ba ta al'ada ta kare miki sallah in babu sutura ko tsakiyar suturarki an fahimta ko ko kuma jaki ko ko kare shi ma baki ba ko wani kare ba an fahimta ko ba ordinary kare ba ko wani irin bakin kare aka min to duk sun ka shuɗe ta gabanki ko ta gabanka babu sutura to babu laifi to me a hukuncin ranar juma'a ana sallah sai mace ta wuce nan ko kare ko jaki to sallah waɗanga da an haraba ta yi ko bata yi ba tambaya gare ku nan maza aliyu ta yi me a hujjaka shi a hujjaka ahsan ya yi fiƙihu da ba shi aka ce fiƙihu istinbadin hukunci a cikin me fahimta kina sai me abdurrahman mika ce me a hujjaka ƙarhi shi ya ya ka wani point ya ka wani point to cikin mata muka ce ana sallar juma'a nan sai mace ta wuce ko jaki ko kuma bakin kare shi sallar waɗangar annan ta kace ko ko tana nan bari mu tama yaran ka mu dogare ku kowa zakariya haska shi mallan eh oke a hasan eh tawo yanzu muqallid ya- jama'a ku gane fiqhu yanzu zakariya muqallidi ne ya muqallidi hujjar wancan ta ya basuwa bai kawo tashi ba an fahimta ko sai wa Jabir Bigaci Zulkibilu Abdul Hakim Luqman Luqman Bigo to an gama da ku mata dan ban- bangaren ga ɗaya na kuma ashabu shimali mana ga ashabu lemini nan to shi kenan yanzu ashabul yamini ba mai hujja kenan eh mallama ga ta nan wanda ban ma san da ba ga ta nan mi mina na eh saboda mi wash duk ta kalili na har yanzu ba ga hujja ba mallama ga kina eh eh eh akwai gina ice ina ice waɗangar annan cikin haraba duk ta ƙalidi na nan har yanzu ba kawo hujjar da ajiye kawo ba a dawo maza maza a rijal na akwai liman saboda su kiran liman masha Allah kai kasu da agaji da agaji ya bada amsa masha Allah barakallah amma dai azu ya bada amsa da bai da agaji ta mara hulla to Allah ya saka da alkhairi saboda sitiran liman ita asitirar su da ga duk abin da zai gitta ya gitta dai an yi gaba za saboda hi النية tauniya ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها wala budda lil musalli ba makawa ga mai sallah min an yawi salata yani sallah allati qama ilaiha wato wanda ya tsayi domin ta wata وتعيينها بقلبه kuma ya ayyana ta a cikin zuciyarsa كفرض الظهر aw al asri kawar farilla azhar ko al asri ko da cewa azhar da zai ko al asr zai أو سنتهما مثلا ko kuma sunnar su bisa ga misali ko ko nafilin su nafilin su ce wanda ake yi bayan su zai yi وهو شرط أو ركن sharadi ne ko rukuni وأما التلفظ بها باللسان amma ya lafzanta da halshe ne ce nawaitu salatu zuhri fardan kaza kaza nawaitu ada a salatu zuhri fardan ko duk abin da zai cewa za ka ba jama'a anonin sun bambanta wanga yace nawaitu salatu zuhri fardan eh, arba'a raka'atin kaza kaza kaza nawaitu ada a salatu zuhri fardan minana duka wannan bid'a ne ba a rawaito annabi na yi ba wannan ta kai ga har wankan janaba ko wankan al'ada ko wankan haihuwa sai ga sai an ta an yi wata uku ana koya mata nawaitu ka- nawaitu gusula kaza kaza mina na duka wannan bid'a ne نعم an fahimta ko bid'a ne jama'a in za a yi wankan gawa ba wata niyya da aka yi daman lokacin da ke ɗauko botike da ruwa da magariya ai ke kudu ta yin wankan lokacin da ka shiga giwa ka shiga wanka da buta za ka yi wankan janaba ko wanka al'ada ko kaza ai ke kudu ta shi ya sama shi an niyya ai niyya mahalluha alqalbu da kai arwalla ka shigo masallaci kuma an kira azhar ka riba agogo ai kai niyya Na'am.
don ka ƙara faɗin niyya ba ka faɗa mutu ɗayan biyu ɗayan biyu na za ka faɗa ma ko dai Allah shi ko Allah ya sa abin da cikin zuciyarka ko kuma kanka wani da mahaukaci kake ka ce ni yanzu zan ci tuwo kuma kan gana haka faɗa ma ka ga mahaukaci kake don haka masu niyya su bari tsohahi ku bari in ki zo wankan jariri ko wankan gawa ko wankan haihuwa ko wankan gaza babu wata niyya za ki ca ɗaya za ki bismillah niyya kan tuntun ke yi ta an fahimta ko yawa a jaye wannan karatu sai an ka ce mi وبدعة yace مخالفة bid'a ce mukhalifatul lisunna ta saba ma sunna ولم يقل بها أحد من المتبوع المقلدين من الأئمة yace walam yaqul biha ahadun babu wani magabaci da ya fade ta mimma tabu'i daga mabiya almuqallidin min al'aima wadanda ake bi daga cikin shugabanni su Imam Malik ko Abu Hanifa ko Shafi'i ba wanda ya fadi haka na'am التكبير sai kabbara yanzu an jama'a mun ji ka fuskanta alƙibla ko ba haka ba muka zo game da satira muka zo yanzu game da niyya sannan muka zo yanzu kabbara haraba sai ce mi ثم يستفتح يستفتح صلاة الصلاة بقوله الله sannan zai buɗe sallah da cewarsa
الله أكبر Allahu akbar wa huwa rukunin rukuni ce لقوله صلى الله saboda ce annabi sallallahu alaihi wa sallam مفتاح الصلاة الظهور mabudin sallah shine ainihin tsalki وتحريمها التكبير abinda ke bude ta shine kabbara وتحليلها التسليم abinda ke kulle ta shine assalamu alaikum ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلاة بدأت أقرأ صوت السبع.
كان إماما tawo imam al-albani yace mutum ba zai daga sautin sama da kabbara a cikin dukkanin salloli sai fa in liman na amma babu wani ladan da a ce Allah ko Allahu akbar babu shi wannan bid'a ne ba a rawaito ba an bayyana ko sannan nan ma jama'a da ma an saki layi shirme ya shigo da an saki layi da an ba sunna Allah ya ce fa ma za ba adal haqi illa dalal da an ba gaskiya sai bata to da an kauce ma titi yanzu kana cikin ta ya saba titi sai ka sauka gare gare din nan ko zaka ji babu dadi to haka an misali sunna da zara ana tahiya kan sunna sai an kai bid'a sai ka ji ba dadi ana cikin ta ya saman dollop za ana sakkwato sai mota ta dan sauka saman ya kake ji garam garam garam to shi misali ana kan sunna don haka me hikimar limai ya ce Allahu akbar kaji wani can ya kyakyace ku da ku in kana kusa gare sai ka ji kamar wallahi in kana kusa ga irin laran nan sai ka ji kamar kashi cikin kasa duk sai a yau shi ma kai babu hikima kuma wai wasu wurare ma liman na da sifika kuma lare na da sifika ka ji shirme lagi ana rawan ga don haka ni su wannan kuskure ne jama'a bai tabbata ba so guda an ka samu lokacin da annabi bai da lahiya ya ce Allahu akbar abubakar ya dan daga murya ce jama'a duk shekara goma da annabi yana sallah sai rana guda don ya daga abubakar ya daga murya zai zama hujja bai zama hujja don haka wannan kuskure ne liman shi ka jiyar da mutane je wannan bid'a ce
ويجوز تبليغ المؤذن malami na malam bello mai nasiya bidahullah ya faɗa mini duk da ban karanta wurin ba na son samu da inda yake da shehu dan foriyo ya ce duk wanda bai haka nan bai da sallah duk yayi kuwa cikin masallaci نعم an bayyana ko yayi kuwa cikin masallaci to haka malam sai bai kowa ka tambaye mini malam inda ne inda ce waye wannan magana ta faɗa mai haka Allah ya ƙara mai lahiya na'am ci gaba ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضى لذلك wa yajuzu ya halatta tablighul mu'adhdhin takbir al-imam ila an-nasi larai isa mu mutane kabbara zuwa ga mutane idza wujala al-muqtada lidhalika an samu dalilin haka كمرض الإمام kamar liman bai da lahiya أو ضعف صوته ko kuma yana da raunin sauti أو كثرة المصلين ko kuma خلفه.
akwai masu sallah da yawa baya ne ko babu sauti Na'am.
to nan ba ma laran guda ba in ana samu a samu goma na cikin masallaci in liman ce Allahu akbar shi ba ce Allahu akbar kamar sauti ya dauke an banda ko na waje ba su ji ko masallacin na da yawa to babu lahi a samu laran kila kowane sahu nan ba a yi bid'a ba an fahimta ko Eh, wasu na kawo da masallacin harami saboda yawa ne domin masallacin harami wata ran ana yin haka nan ana samun laran ya haka nan ci gaba ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير wala yukabbiru al-ma'mum mamu ba zai kabbara ba illa aqiban tihayil imami sai bayan liman ya kammala min takbiri daga kabbara sai liman ya ce Allahu akbar sannan mamu su ce Allahu akbar bai yiwa ku ce tare ko ku riga ainihin liman sai ce mi رفع اليدين وكيفيته to ya ake daga hannuwa ainihin da siffarsa yadda ake daga hannuwa in za a yin kabbara ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده mm.
كل ذلك ثابت في السنة ثابت نعم، ثابت في السنة yace wa yarfa'u yadayhi ma'a takbiri aw qablahu zai daga hannayensa tare da kabbara yace Allahu akbar aw qablahu ko yace Allahu akbar sai ya daga hannuwa ne duka ya tabbata a sunna أو بعده ko bayansa ko kace Allahu akbar kenan sifa nawa uku Allahu akbar ko Al- ai- ina- yani farko shi daya ko ko dakata ko dakata Allahu akbar sai kai haka Allahu akbar tare kenan ko Allahu akbar ka fara daga hannuwa sannan ka ce kenan kaifiya nawa uku kullu zalika duk wanda kai nan sabitun fi sunna ya tabbata a sunna to in an ka ce haka annabi yayi wanga annabi yayi wance annabi yayi wanga mi as sunna a wurin malamai wata ran kai wanga wata ran kai wanga abinda malaman hadisi abba su a rike guda Na'am.
wata ran in an kai gudan can da annabi kai sai wani ya inkari saboda bai saba da shi ba نعم to shi yasa aka sun mi a sassaba yadda annabi kai yi wanga ya yi wanga ya wanga shi aka ce mai ikhtilafu tanawu sai ce mi ويرفعهما ممدودة الأصابع zai daga su yana wanda ya shimfida yatsunsa ya miƙi yatsunsa ba zai yi haka ba ba zai an fahimta ko shi yasa mai askari na mazhabi maliki ya ce wasu sun ce ana haka wasu sun ce ana haka wasu- abubuwa ne daban-daban kaulani mashahurani Na'am.
Allah ya ji kai ne da rahama to kun dai je da ya zo a sunna sai ce mi ويجعل كفيه حذو منكبيه ya sanya tafinsa daidai kafaɗarsa وأحيانا نبالغ في رفعهما حتى يحاذي daidai ka faɗa sake na haka ko Allahu akbar ko Allahu akbar ko kuma Allahu akbar amma sai ce mi wa ahyanan wata rana kuma ko wani lokaci yubaligu fi rabihima zai kai matuƙa ga ɗaukaka su hatta yuhadhi bihima har sai ya daidai da atrafa uzunai sai da kunnuwansa kun ji mun faɗi da su ko kai haka ko kuma sai daidai mi ka faɗarka wannan babu bambanci tsakanin mace ko namiji dun sallar annabi ta haka faɗi annabin kuma na kowa ne na maza ne na mata ne na aljannu ne na mutane ne na kowa da kowa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin inna arsalnaka lil bil haqqi ko bashiran wa nadhira wa in min ummati illa khala fiha nadhir ahsan qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a don haka annabi na kowa ne to وضع اليدين وكيفيته da minti goma za mu tsaya insha Allah wada'ul yadaini wa kayfiyatihi to aza hannuwa da siffarsa ya ake dora hannu sai ce mi ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير yanzu jama'a mun ji yadda aka kabbara harama shin bayanin albani da yace kamar kana ganin ta yayi daidai ko bai daidai ba ya faɗi gaskiya ko bai faɗi gaskiya ba yace sun mai da yadahu al-yumna sannan ya dora hannunsa na dama alal yusra akan hauni aqibat takbiri bayan yayi kabbara harama kana gama yin kabbara ina za ka aje hannu shari'a ta wada maka yadda annabi ka aje hannu sai ka aje hannunka na dama akan na hauni sai yace mi وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام yin haka ɗora hannun dama akan nahauni ba sunnan annabi Muhammad ɗeta ba yace huwa min sunanil anbiya'i yana cikin sunnonin annabawa alaihi salatu wassalamu tsira da amince tabbata gare su in har kuma wancan hadisi za ka ga annabi ya ce mu annabawa an umurce mu da abubuwa biyar ko kamar yadda yace sallallahu alaihi wasallama yace bu aza hannunmu na dama akan nahauni mu sa turare mu yi kaza mu yi kaza da sauran sai ce me
وأمر به رسول الله صلى الله kuma عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa ولا يجوز ba shi halatta izdalahu ma mutun ya sake su sai a ga mutun na cewa ahlus sunna na amma ya sake hannuwa ne bai tabbata ba a sunna babu hadisi ko da ibi da annabi ya sake hannuwa ne an fahimta ko duk hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora hannunsa na dama akan na hauni to me ya hukunci wanda ya salla bai aza ba salla ta ta yi amma ba shi da ladar sunnan annabi صلى الله عليه وسلم sai ce mi ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى eh وعلى الرسغ wasa'idi ya halatta mutum ya ɗora hannunsa na dama akan wato bayan hannunsa na hauni ko dai ya haka sama mi ruz shine wuyan hannu ko asa'id nan ya halatta kana ai ko haka kai an bayyana ko Mhm. sai ce وتارة يقبض باليمنى على اليسرى wata ran kuma ya riƙe an bayyana ko kai haka ko haka ko kuma ka riƙe an bayyana ko abdu ko wada'u kenan shine ya riƙe hannunsa na dama akan hauni sai ce mi
محل الوضع to ina aka azawa wasu ya kaga so aza nan wasu aza nan ga zuciya sai ka ji sun ce ai ko su basu san inda aka aza ba abin da ko abin ya zan kamar abin ga yau wani aza ga cibiya to ai ba duk abin da wani ya shirme a gaskiya ba sai ka tambaya ina littafi ya ce ai نعم an fahimta ko don haka sunna ta faɗi inda za a azawa sai ce mi ويضعهما على صدره فقط eh الرجل والمرأة في ذلك سواء yace wa yad'uhuma ya dora su ala sadrihi akan kirjinsa ya hanka ce kirji shine nan saman zuciya ko shine kirji to nan za a dorawa don haka ba a haka ba a haka yake cewa ar-rajul wal mar'a namiji da mace fi zalika a cikin wannan sawa'un duk ɗaya suke don haka hadda ke zaki aza hannuwanki sai ce mi ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خ- ba shi halatta ya dora hannunsa na dama alan ala khasirati akan kuibinsa shine can ciki haka mutum azabai halatta Mhm.
الخشوع والنظر إلى موضع yanzu mun gama da ɗora hannun dama akan nahauri yace alkhushu'u ana son mutun ya natsu yanzu ka aza hannunka sai natsuwa wan nazaru da kuma kallo ila mawdi'is sujudi inda zaka sujjada nan aka son ka tsura ma ido da kallo kaga wani na sallah shi na haka shi na haka duk sai ya kallace ko ina har dai ba sallah bakin hanya kaga mutane cikin kasuwa yana haka yana haka duk ba- hankali ne mai nan نعم zabban dariya zabban takeici Allah ya kare mu sai ce me to ci gaba وعليه أن يخشع في صلاته ya zama wajibi gare shi ya kushu a cikin sallarsa وأن يتجنب sai ka yi tafalfuli كل mu samu wurin ما- aji a أن kira da mata يتجنب ne كل ما قد قد يلهيه عنه yake cewa ya nisanci duk abin da zai shagaltar da shi an hura gare shi من زقارك na kawace kawace والقلوب da kyale-kyali فلا يصلي بحصر بحضر بحضرة.
طعام kada ya salla a lokacin da abincin da yake shawa ya halatto ga yana an so ya kwaya aji kai ɗaya ka jiran ka sallami ka haka ba a salla ka bari ka tsaye abin ka kai salla ولا وهو ولا وهو يدافعه البول والغائب ko ko kana jin ba haya ko boli ya mace ka ce bari dai in gama sallah in ta in ba a yi وينظر في قيامه إلى موضع السجود ya rinka kallo a cikin tsayewarsa inda yake sujjada ولا يلتفت يمينا ولا يسارا kada ya kama kallon hauni ko dama yana haka yana sallah shi na haka ga mutum na sallah yana Allah shi kare mu ehe فإن الالتفات اختلا- اختلاف domin waiwaye sata ce يختلفه da shaidan ke sata من صلاة daga cikin ladar sallar bawa Ita kana duk ka waiwaye shaidan ya sati ladarka ko da haka ba dai ya sace ladar da kinka baka da ladar komi na'am wala yajuzu an yarfa'a basarahu ko bai halatta mutum na sallah ya kalli sama bai halatta ba a kallon sama ya ana sallah du'a'u al-istiftah to bari mu gani to sai addu'a bude sallah ba a fara karatu ɗaya akwai addu'a da ta tabbata ana yin ta kame a fara sallah na'am sunna ce Taftahu al-qira'ata bi ko ka ji wani malami ya ce makaruhi ne cikin littafi ne to shi yayi makaruhi Na'am.
Allah ya yahe mai ba komi ya sani ba bai san komi ba sai abin da Allah sanar da shi to ya tabbata a sunna annabi na karanta wannan addu'a yake cewa mi thumma yastaftihu al-qira'ata bi sannan ya bude karatu الثابتة عن النبي صلى da wasu addu'o'i waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وهي كثيرة suna da yawa أشهرها mafi shahara su سبحانك اللهم tsalki ya tabbata gare ka ya Allah وتبارك اسمك da yabo gare ka wata baraka smuka a- sunanka ya ya albarkatu ma'ana albarka ta tabbata ga sunanka وتعالى جدك girmanka ya ɗaukaka ولا إله غيرك babu abin bauta in ba kai ba وقد ثبت الأمر به U- wato umarni da wannan ya tabbata وينبغي أن ya kamata almuhafazatu alaihi a kiyaye akai qira'atu alal fatiha dai. sai karatu ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا mm ويأثم tarki بتركه babban magana ba a saba da ita ba نعم yanzu mun gama du'aul istiftahi ko نعم gwargwaro an saba to jama'a abinda uhanin karatu aiki da shi نعم mun karanta sifatu sala insha Allahu nan ba za a rasa ko mutum goma na za su aiki da karatun da sun kaji ba malam ya samu lada ko bai samu ba kun haka ayi kokari duk karatun da ke ji shi umhani yanzu in mun ka tahi sallar ki tayo ki yi aiki da ki tsaya ko nan dai abubuwan da an kawo da ki aiki da su نعم kamin gobe ke iya shi yasa a Anas dan Malik in ban manta ba yake cewa Musa habban annabi صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi sallama yadda muka hadda qur'ani aya guda guda aka bamu in mun ka to an ka bamu aya guda ba a ƙara mana sai mun haddace ta sai mu san ma'anarta mu je mu koyi ma'anarta mu iya sannan mu yi aiki da ita sannan a ƙara mana shi sa haddace take da wahala abdullahi da umar sai da ya shekaru in ban manta kusan goma sannan ya haddace suratul baqara sai da ya walima ya yanke sanuwa baqara fa الله أكبر kuri ba ku gani malar ridwan mas'ud cikin shekara guda ya haddace qur'ani A- ana nan ba ko kun san shi hafizahullah cikin shekara guda to ba ku diba sahabi sai shekara nawa bai haddace ba نعم malar sai mu shekara nawa shekara kula kusan hudu haka zuwa biyar نعم so haka dai don haka amma sahabbai saboda su sahabbai kun ga tare aka tare da tafsiri da ma'ana da aiki to kuma aiki ya yi wahala ha Allah ya ba mu iko aiki wujuba wa ya asabu bi tarkihi mutun na aito bari mu karanta wannan ta'awudi don haka mu yi kokari mu yi aiki wannan abin da sa na tsaya wannan shari shine saboda ba a cika aiki da shi ba نعم
summa yasta'izu billahi karatu kenan yanzu ka gama a- ainihin du'aul istifta to sai karatu ko me za ka fara alhamdulillah a a summa yasta'izu billahi sai mutum ya a'udhu billahi wujuban yace wajibi ta dole kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim sannan ka fara karatu fatiha shi as-sunnah in baka saba ba jama'a ka saba ni na sa abuwa da dama da ban saba da su ba amma da ni tilasta maka kaina sun zama min jiki wallahi ko kai kuma haka ne نعم to haka jama'a zuwa makaranta shike wallahi ta kesa makanki zuwa makaranta ki faɗa ma jikinki cewa dole na wallahi zai bi نعم in kice kamin ki kwanta sai ke hizo kaza ki kwanta ko shahi kaza wallahi zai bi نعم in kice tun da safe zaki kaza zai bi an fahimta ko to haka ainihin ko lamarin addini in kici an ce abu kaza a yi shi ko azkarus sabahi wal masa'i wani yanzu bai iya tashi da yayi sallah sai ya bismillahi ladhi la yadur saboda ta zama jiki نعم wani sai a'udhu bi kalmatin lahi tamat saboda ta zama jiki mai majin wahalarta Na'am.
to haka wannan shi mu yi kokari mu gyara waya asamu bi zalika mala yace yin haka wajibi ne kuma waya asamu mutun na samun zunubi bi tarki in yi- in yabbata duk wanda bai yi ta ba cikin sallah sai akwai zunubi Na'am.
Allah shi kare mu والسنة أن يقول تارة abinda as sunna wata ran shi ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe من همزه min hamzihi daga shafarsa ونفخه da ainihin waƙi-waƙen da yake sawa ونفثه nafkihi shine haukar da shaidan ke sawa shaidan na bugun kar irin bugun aljannu da sauransu wa nafsi da kuma waƙi-waƙen da shaidan ke sawa na kallace-kallace da waƙi-waƙe da abubuwan da yake shagaltar da mu duk kullum kana roƙon Allah tsari a cikin wannan a cikin sallar ai Allah zai kare ka آه. و- والنفث هنا eh abinda an nafsu anan الشعر المذموم shine ainihin waka wadda an ka zarga wadda ba a son saurari وتارة يقول wata rana mutum ya ce أعوذ بالله السميع العليم ina neman tsarin Allah الشيطان الرجيم.
mai ji masani daga shaidan har zuwa ƙarshe ثم يقول سرا في- sannan ya faɗa in sallah ce wadda ake bayyana a asirce wasiriya da kuma ta asirce sai ya ce mi بسم الله الرحمن to zaka ce bismillahir rahmanir rahim zaka sai ka a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim ke shekara 30 40 50 20 goma baki fadan haka to ki rinka fadi sunna ce ki saba da yau sallar ki ta azhar ki saba نعم in ki zo bayan ke wannan sai ki ce a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafhihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim sannan sai ki ci gaba da mi da ainihin karatun Fatiha in bayyane ne bayyane in asirci ne asirci akwai dan uwa malam Mubarak wannan dan uwan su malam Salmanu hafizahullah zaka ji in kana kusa da shi sai yayi ta cikin sallah ya riga ya saba Na'am.
misali na ni buga an fahimta ko duk wanda ke sallah da zaka ji ya saba har ma kusan bayyane ka yin alababil misal don haka abu ne wanda ahlus sunna suna yi yanzu nan za ku gane kamar yadda annabi faɗi hadisin muslim yace musulunci ya fara yana bako zai dawo ƙarshen duniya yana mi menene sai annabi ce madalla da baki yanzu duk abin da kai sai da ta kai ƙasar gar an ga ahlus sunna sai a gane bako kace ya kawo wani sabon addini ko Na'am.
to ba shi ba duk da da cikin mu'amala ta addini za ka ga duk abin da as sunna zai ga kamar bako ne نعم yanzu bi an ka saba da shirin karatun Qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai a ci gaba sai kun gaji bismillah min nafsihi wa eh, min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi kamar ba kuwa alhali ita annabi kai wagga da baya ba ita annabi kai wurin karatu amma sai ka ga duk abinda an musulunci ya kuma mi bako sallar ahlus sunna ta koma baƙuwa azumin ahlus sunna suka shan ruwa da wuri ya koma bako kuma shi aikin annabi صلى الله عليه to tuni annabi ya faɗi wannan yace musulunci ya fara yana bako to kuma zai dawo ƙarshen duniya shi na bako annabi ce ma da lada bakin nan aljanna ta tabbata gare su Allah subhanahu wataala ya sa mu zama baki wanda suke zuwa da addinin da annabi ya rayu akai ne da sahabbai kamar yadda mun alƙawlanta jama'a cewa za mu fara wannan karatu tara da kwata to saboda lokaci ba mu fara ba insha Allah za mu kiyaye wannan ka'ida a karatunmu na gaba kuma a tashi sha ɗaya kamar yadda muka ambata inda muka faɗi daidai tun daga farkon karatu har zuwa zuwa Allah shi ba mu lada Amin.
inda mun kai kure ko tuttuɓe halshe Allah ya shafe shi a cikin zukatan masu saurare ya gafarta muna Allah ya ji kan mala albani da ya rubuta wannan littafi ya kai haske kabarin sa ya wuta mana ire-iren sa ya sa mu wannan karatu albarka wa subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alayhi wa la hawla wa la quwwata illa billah